أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وهبا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta takwas ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da takwas ga wata uku na wannan shekara ta alif dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi a kan aya ta hamsin da bakwai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ba a nan muka kwana ba yawa da takwas ba إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعظكم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ayar da ta gabaci wannan wadda malam ya karanta wadda muka tsaya kanta daman al'ada ce ta alƙur'ani duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya magana wuta sai kuma ya magana aljanna in ya magana kafirai sai magana masu imani to bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa waɗanda suka kafirce wa ayoyinsa Allah ya ce da sannu za mu shigar da su wuta duk lokacin da wato fatotinsu suka ƙoru suka gasu suka dahu Allah ya ce zai mu canza musu wata fata ba wannan fata ba saboda su dandani azaba hadisi ne imamu bukhari ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk awa guda za a canja wa kafiri fata sau ɗari duk awa guda za a ringa canza mata fata sau ɗari kuma fakar ka ɗauka wai kafiran nan za su shiga wuta haka ɗan yadda ka gan mu ɗan mutane mutane a'a tafka tafka Allah madaukakin sarki zai mai da su gabza gabza Allah madaukakin sarki zai mai da su ya wuce tunanin dan adam a wannan duniya yadda Allah madaukakin sarki kuma haka za a yi da su kafiri daya ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yace ka faɗa kafiri daya daga nan zuwa kafaɗar ɗaya kafaɗar shi shi kanshi daga nan zuwa nan mahayin doki zai kwana uku bai kai nan ba don karka ɗauka ɗan wani mutum ne irin wannan za a kone a'a Allah zai zo da su manya manya Allah ya ce zai musu haka ne ya zubura azab don su dandani azab Allah ta tsare to bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa da sai ce kuma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari Allah ya ce za mu shigar da su aljanna wadda korama ke gudana a ƙarƙashinta wannan za su dawwama a ciki Allah madaukakin sarki ce kuma a cikin aljanna suna da mataye tsarkakakku malama suka ce tsarkakakkun nan da Allah madaukakin sarki ya kira matanmu na duniya ma tsarkakakku ne inda musulmi ne amma bambancin su da na lahira shine na lahira ba sa haila na lahira babu fitsari a jikinsu babu bayan gida a jikinsu babu yawo a bakinsu babu majina a hancinsu na ka yi ta lissafi ai ka ga tsarkakakku ne a nan duniya kan duk mata tana haila sai dai da ɗaiku wanda kuma wata ila larura ce ta same ta don haka allah maɗaukacin sarki ce su wannan mata na aljanna allah ya yi su tsarkakakku ne sa'an nan Allah ya ce za mu shigar da su wata inuwa wadda take mai girma inuwa wadda take babba wadda Allah madaukakin sarki shi ya san siffarta shi ya san yadda ya to alhamdulillah da yake a mun yi babban bako eh barka da zuwa to abin da yasa na tsaya mafi girma ma an ce min zai zo mana da wani da zai karbi musulunci na yawwa to ba sako ya zo ba masha Allah yawwa rai shi ne ma kan gaba muna wa kalmar islam barka da zuwa Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan da ake don na ga kafin ya shigo ok a wasu na hanya ne da kusan ko hudu ba ake yi musulunta za a tsayawa ake na da haka yana da muhimmanci kwarai da ai dan jama'a su ganka bari a baka abin magana na a me suna musa a za ka karbi musulunci kamar da muka samu labari haka ne to musulunci shine ka yarda allah ɗaya ne ka yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin ƙarshe ka yadda da wannan to ka faɗi mai zan faɗa ka ce ashhadu allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar wannan kabbara ana ma sanu da zuwa ne zuwa musulunci yau mutane suna ce ma barkanka da zuwa domin yanzu ka zama daidai da mu kusan kafi mu saboda kai baka da zunubi halin da ake ciki yanzu duk abin da ka aikata ya riga ya wuce sai kuma sabon littafi da Allah madaukakin zargi zai buɗe maka suna Musa suna ne na annabin Allah amma fa kana da dama ka canza kana da dama in kana so ka canza in kana so kuma ka bashi yawwa to shi kenan malam musa muna ma maraba sannu da zuwa zuwa ga musulunci a yanzu abin da ya rage shine za ka zai je wanka eh wannan eh za ka za ka je za ka yi wanka duk da cewa na san duk za a gaya maka abin da za ka yi kuma za ka rike bakinka ba za ka ci abinci ba don yanzu watan azumi da kuma dole ne a musulunci a yi karatu dole ne a nemi ilimin addini in ma ka san wani da baya neman ilimin addini to sabon Allah yake wajibi ne musulmi ya nemi ilimin addini Allah ya karfafe ka Allah ya tabbatar da kai akan musulunci kuma Allah ya tabbatar da mu gaba ɗaya wanda suka yi kokari kuma kan musulunta Allah ya ba su lada Allah madaukakin sarki ya biya da aljanna kana iya zama kafin lokaci a kafin na ci gaba a a wannan foundation da kusa akwai foundation na kalimin islam ko ganduje foundation muna ta ganin su a sunna tv suna ta kokari na yaɗa musulunci a wurare to wannan dama na samu zan yi kira ga mai girma cewa wannan foundation din a kawo ta abuja na kai eh abuja muna matukar bukatar eh cikin lungunan abuja nan akwai bukatar ta sosai da sosai kuma waɗanda ba mu ba a garin nan idan suka zo Allah ya ba su dama na aikin gwamnati sukan kafa wani abubuwa wanda har a tashi kiyama abun yana ne da haka muna fatan za a shiga cikin ƙauyukan nan domin wani abin da zai ba da mamaki shi ne ƙauyuka ake shiga ana buɗe kemis kemis kawai ana ba da fanadol da sunan addinin kirista kuma ana zama kiristoci kuma ana nan ana yi wannan haka ne za ka ga aiki ne wanda mu ma za mu iya aiki ne wanda za mu yi ƙoƙari mu yi don haka muna bara lallai a kawo mana ita nan allah madaukakin sarki ya ba da lafiya Allah ya saka da na anan ko eh to alhamdulillah to alhamdulillah Allah ubangiji ya ta da mu za a bude ta eh Allah ya nuna mana lokacin bude ta na to ban bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan sai ayar da za mu tashi yau Allah madaukakin sarki yace inna Allah ya amuru an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah madaukakin sarki yana hukumanni ku mai da amanoni zuwa ga masu ita idan aka ce amanoni sun hada da duk wata amana da ka sani hasali Allah madaukakin sarki akwai amana tashi da suke kan kowane musulmi sallah amana ce azumi amana ne zakka amana ce duk abin da ka sani Allah madaukakin sarki ya ce musulmi ya yi to musulmi ba ya dauki amana lalle dole ya dauki wannan amana duk da cewa in ka karanta tafsirai za ka ga wannan aya Allah madaukakin sarki ya saukar da ita ne lokacin da aka yi fatuhu makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta takwas bayan hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe garin makka akwai wato wanda yake rike da dan mabudin ka'aba wato ana kiran shi a dalha shi ne yake rike kuma familinsu ne suke rike da mabudin ka'aba kuma su ne suke gyara ka'aba tun jahiliya kuma su ne suke shayar da mutane ruwan zamzam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe garin maka maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi a zo a buɗe masa Ka'aba shi dalhatu sai ya ce ba zai buɗe ba sai ya hau saman Ka'aba ya ce yaƙi ya ce ai da ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ne da duk wannan rigima ba yi ba sai sayyidina Ali radiyallahu anhu ya je ya kama shi ya murɗe shi ya kwace dan mabudin ya zo ya buɗe wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba aka shiga aka yi abin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya yi raka'a biyu a ciki da suka gama suka fito sai babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna Abbas sai ya ce wa Ali ba ni kidin daga yanzu ni ne zan ringa kula da Kaaba ni ne zan ringa gyara wannan magana da ya faɗa shi yasa Allah ya saukar da wannan aya cewa Allah yana umarta su mai da kidin nan wajen waɗanda suke rike da wannan kidin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina ali ka je ka ba shi hakuri dan da ƙarfi ya karba ka je ka ba shi hakuri da Allah ya ce mu maida masa a je a ba shi ya zo ya ba shi hakuri sai ya ce duk bayan kamun abin da kai mun sai ka ce masa sai ya ce masa ne Allah ne ya saukar da sako daga sama cewa mu dawo ma da shi da ya ji haka sai ce to ni ma na musulunta sai kalmar shahada shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku zuriyar gidan Talha ya ce ku aba ku rike wannan ki gashi nan khalidatan talidatan ya ce la ya'khudhuha minkum illa zalimun ya ce ku ci gaba da rike wannan dan mabuɗi ba mai karɓa a hannun ku sai azzali har gobe har gobe su ke rike da wannan mabuɗi ina nufin family su da wannan ya rasu har yanzu in ka je maka su ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba su ci gaba da rikewa to Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukakin sarki yana umartan ku ku mai da amanoni zuwa ga zuwa ga masu su waɗanda kuka karɓa a wajensu sa'annan wai za a kamtun bainan nasi an su haka mubin adil idan kuka yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci inna Allah ni'ma ya yi hukunci Allah madalla da irin abin da yake muku wa'azi Allah madaukakin sarki bai yadda musulmi ya yi zalunci Allah madaukakin sarki bai yadda musulmi ya zalunci kowa ba kowa ko wanda ba musulmi ba musulunci bai da ka zalunci shi bare ka zalunci musulmi da haka zalunci Allah madaukakin sarki ya hana Allah ka raba mu da shi da haka Allah madaukakin sarki ya ce madalla da irin ma'azin da Allah yake muku inna Allah kana sami'an basira Allah ya kasance mai ji ne mai gani na ya